شيبا ولو أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب وليا
حسبك الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau muna ranar litinin watan ramadan yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau muna goma sha bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya a yau shine majalisunmu na goma sha bakwai kuma halka ta farko a cikin tafsirin suratu maryam a wannan majalisi na sabana bank da ke cikin ƙwaryar birnin sokoto arewa maso yammacin najeriya a tare da alarma abdurrashid suleiman jega za mu fara daga farkon wannan sura mai albarka
بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا hasbu wannan sura ita ce suratu maryam kuma ɗaya daga cikin surorin alkur'ani mai girma wadda wannan sunan nata suratu maryam haka aka samu ana kiranta tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratu bani isra'il wal kahfi wa maryama wa taha wal anbiya'i hunna min al itaqil awwal wa hunna min tilali wayannan surorin da manzo Allah ya faɗa suratu bani isra'il ita ce suratu a suratu al isra da kahfi أي سورة الكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول suna ɗaya daga cikin tsofaffin farko na surorin alkur'ani ita jam'u atiq wa huwa alqadim da an ce al-itaq al-awwal ay as-suwar allati nazalat awwalan bi makkah in kana maganar farko farkon surar da suka fara sauka a qur'ani sune wa'annan kaga manzo Allah ya kira ta da suna maryama wa hunna min tiladi wato suna cikin tsohuwar zuma a wajena abinda bahaushe yake ce tsohuwar zuma filad a larabci shine abinda ka tarar na dukiya wanda kai ma baka san san da aka tara shi ana cewa tilat ana cewa matlat kamar yadda Arafat ibn al-Abd yake cewa وما زالت تشراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراج البعير المعبد يتي وما زالت تشراب الخمور ولذتي yace shan giya da nake yi da gwangwajewa da nake nake jin daɗi ba su gushe ba wa bai'i wa infaqi tarifi wa matlabi sannan kuma da siyar da na siyarwa da na dinga yi in na siyar kuma in kashe kuɗin me yake siyarwa me yake kashe kuɗin tarifi dukiyar da ni na tara ta da gumina wa matlabi da wacce zuwa ne na tarar da ita ma na gaje ta a gida bai gushe ba ila an tahamat nil ashiratu kulluha har sai da gaba ɗaya dangi suka ware ni suka daina kula ni in na shigo cikin su ma kowa sai ya tafi ya banda saboda ana cewa wannan malalaci ne almubazzari ne ya kashe kuɗin da ya tara ya kashe na gado wa ufritu aka mai da ni saniyar ware ifrad al-ba'ir al-mu'abbadi kamar raƙumin da aka kawo shi wanda bai saba da tafiya ba ake ware shi gefe guda sai an horar da shi tukuna ko wanda yake da karzuwa kai ya ainihin shafi ragowar to yadda ake wa wannan raƙumin shi kaɗai za a dinga kai masa komai nasa to ma haka akai mahallin sha shi ne tsarifi wa matladi wa hunna min tiladi suna cikin tsofaffin surorin da nake takama da su to mahallin sha anan shine maza Allah sama ya kira ta da suna Maryam haka hadisi ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad بسند حسن ko kuma bi isnadin salih kamar yadda imamu az-zahabi ya faɗa shi kuma al-imamu al-haythami a cikin al-majma' yake cewa rijalu rijalus sahih ibnu ibnu kathir kuma ya inganta isnadin hadisin daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa qadimtul madinata muhajiran na zo garin madina na yo hijira na baro garinmu na zo madina kun sa abu da daga yaman ya zo fa sallaitu subha wara siba'i sai na yi sallar asuba a lokacin limamin shine siba'u bin urfuta to ina maza Allah kuma yake har siba'i ya zo ya sallah saboda kun tuna abu hurairah ya zo madina a shekara ta shida a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi Khaibar bayan ya dawo daga Fathu Makka ya dawo daga Hudaybiya ai ya zarce Khaibar ko to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya nada Siba ibn Urfuta ya zama shi zai ci gaba da kula da mutane kuma kun tuna a tarihi an ce da manzon Allah ya dawo sai ya tarar da Abu Hurairah ja'a muhajiran musliman to yace na zo in yi sallah sai na tarar da muha sai na tarar da Siba'u ibn Urfuta kenan faqara as-sajdatul ula surata Maryam a lokacin nan a raka'a farko sai karanta mana suratu maryam wa fil ukhra wailul lil mutaffifin a raka'a ta biyu kuma sai karanta wailul lil mutaffifin to suratu maryam sura ce makkiya kuma sunanta sunanta suratu maryam afwan inda ta sauka kuma ta sauka ne a garin makka wannan shine abin da ya fi shahara ko da yake wasu daga cikin malamai sun ce wai akwai ayoyi guda biyu ayar ulaikal ladina an'ama Allah da kuma wa in minkum illa wariduha aya ta 58 da aya ta 71 cewa wai su ƴan Madina ne musamman da yake akwai batun a wannan batun sujada a cikin ulaikal ladina an'ama Allah alaihim amma wannan suratul maryam ba ta cikin surorin da Imam Suyuti ya ambata cewa suna da gurin sauka biyu kusan ma an hakaito ijma'i kamar yadda firu zabadi ya hakaito ijma'i akan cewa suratul maryam makkiya ce malamai sun ijma'i akai haka al-imam al-qurtubi ma Allah ya kansa da rahama saboda ya fi dai a karkata cewa sura ce makkiya kuma a makka ma ta sauka a farko farko domin lokacin da ta sauka sai na umar bai musulunta ba ita ce sura ta arba'in da hudu a jerin surorin sauka in ikira ita ce sura ta farko to suratu maryam ita ce sura ta 44 ta sauka bayan saukar suratu fatir suratu fatir ta riga ta sauka ita kuma ta riga suratu taha daga ita sai suratu taha to kaga suratu taha ma ko da ta sauka sai na umar da musulunta a lokacin musulmai ba su kai mutum 40 ba kuma ko da suratu maryam ta sauka a lokacin ma ba a yi hijira zuwa habasha ba abinda zai ƙara tabbatar maka da haka shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito bi sanadin rijalu rijalus sahih kamar yadda ibn kamar yadda Haythami ya faɗa sai dai ya bi ta isnadin sa ta hanyar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasa shi kuma saduqun ne yudalli sai dai cewa yayi tasrihi sarraha bis sama' Allah ya ji kansa da rahama yake ya dogon hadisi wanda aka rawaito daga ummu salamata al-makhzumiyya ummul mu'minina zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama take bada labari lokacin da suka yi hijira zuwa habasha lokacin muhajir mutanen makka quraishi sai suka tura amr ibn al-as dama abokin najashi ne harka ta kasuwanci ta hada su akan ya je da kyaututtuka ya kai wa najashi shi kuma najashin abu gaya masa cewa waɗannan bakin hauren da suka zo a mayar da su su dawo maka saboda sun zagi mutanensu sun wawancar da tunanin mutanensu sun yi kaza sun yi kaza da haka muna bukata a dawo mana da su gida to bayan amr ibn al-as ya je ya gabatar da sakonsa zuwa ga najashi to sai ya bijiro masa da wannan bukatar shi kuma najashi ya san da zuwan masu hijira sai sa aka kirawo su yace da Amr ibn al-As kai bayani Amr ibn al-As yayi bayani sai manzo Allah sun ce a ce Najashi yace da Ja'far shine shugaban su Ja'far ibn Abi Talib kai ma yi bayani to sai Ja'far ya faɗi irin sifar manzo Allah sun cewa mun kasance mu mutane ne muna cin mushe muna yin kaza muna yanke zumunci babba yana cin zalin karami muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza sai Allah ya aiko mana wannan manzan yace kar mi kaza yace kan mi kaza yace kan mi kaza yace mi kaza yace mi kaza duk ya faɗi abubuwa sai mutanen mu suka kyamace mu suka tsangwame mu suka yi kaza kuma Allah ya saukar masa da kaza da kaza sai Najashi yace to kun zo da wani abu cikin abin da Allah ya saukar masa din ku karanta mana inji Najashi sai Jafar yace kwarai sai ce to yi mana karatu sai sai Ja'far ya karanto masa bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ain sad ya karanto suratu maryam har izuwa tarihin annabi Isa zalika Isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim yana karantawa sai nan jashi ce inna hadha wallahi wallazi jaa bihi Musa la yakhruju min mushkatin wahida na rantsa da Allah wannan karatun da ka karanta da shi da abinda aka saukarwa da Annabi Musa a cikin At-Taura daga ji ka san daga wato daga mabubbuga daya suka fito mishkat shine alkuki inda ake sanya fitila to kaga in aka sanya fitila saboda alkuki yawanci za ga shan bantai ne da shi kusurwa uku ne da shi idan har san yadda ki alkukin sai kuma ya fantsamo ya yo waje to da haka ana cewa nishkat ana nufin mabubbugar abu saboda shi alkuki shine mabubbugar haske to sai yake cewa wato duk inda aka yi wannan qur'anin Allah da ya saukar da at-taura ga Musa shi ya saukar da wannan alqur'ani to mahallu shahid anan shine kaga ashe suratul maryam ta sauka cin cin cin asali kafin ma saukar suratul taha tunda sayyidina umar ai da suratul taha ya musulunta in kun tuna tarihi da yazo zaid ibn khattab ai zaid wannan sa'id ibn zaid ibn nufail al-adawi al-qurashi dan gidan baffan sayyidina umar yana auren kuma fatima bintul khattab kanwar sayyidina umar ai ya zo ne don ya hukunta su kuma sai ici karo da tsaha ana karanta ta ta ratsa zuciyarsa ya musulunta to ita kanta tsaha din ta sauka kafin musulunta sai na Umar shi kuma sai na Umar ko da ya musulunta masu hijira suna Habasha abin da ya dawo da su gida musulunta sai na Umar sai aka cewa duka maka kowa ya musulunta to mal shahid dai ita wannan sura ta sauka a makka kuma da dadewa ayoyinta 99 ne a wajen malaman abdul ayi na madina da haka tana cikin ayoyi masu tis'un wa tis'una musamman a wato a a masahib dinmu na na madina asali ka ko ko abin nan ko a karatunmu na gardanci kaga suratu maryama alaiha salam makiyatun waya tis'un wa tis'una aya muke cewa ko su su uku ne masu tis'un wa tis'una ko da ita da suratul hijr da ba makiyatun waya tis'un wa tis'una aya aya sai kuma suratul waqi'a ko haka ne wadda ka ta shafi ce idan ma makiyatun waya tis'un wa tis'una aya sai na hudun ko inna hadha akhilahu tis'un wa tis'una har jinsu hudu kenan ko to amma a wajen wasu suna kirga ta da tana da ayoyi 98 wannan a wasu a wani lissafin kenan cewa tana da ayoyi 98 abinda yasa kuma ake samun bambanci saboda akwai waɗansu wuraren da wasu suke kirga su aya wasu kuma ba sa kirga su aya kamar misali faɗin Allah subhanahu wataala kaf haya ayn sad su kufiyuna sun kirga ta a matsayin aya wanda ba kufiyuna ba kuma ba su kirga ta a matsayin aya ba haka zalika wazkur fil kitabi ibrahima wasu a daidai nan sun diga aya kamar a wajen mutanen makka da mutanen madina ko kuma mutanen makka sun da ko mutanen madina sun kirga ta a matsayin aya a ragowar kuma sun batta ba a matsayin aya ba sai su za innahu kana siddiqan nabiya shine cikon aya haka zalika kuma qul man kana fi dhalalati falyumdid falyamdud lahu arrahmanu madda wasu sun barta a matsayin aya wasu kuma sun hade ta hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma sa'at inma sa'at wa imma al'azab wa sayalamuna da suka kai ta nan ce aya wannan shine dalilin da yasa wasu suka kirga ta a a matsayin tana da ayoyi 98 wasu kuma tana da ayoyi 99 tana da kalmomi 100 900 da sittin da biyu kalmominta ɗari tara tisumi'a wa sanatani wa sittuna kalima kalma ɗari tara da sittin da biyu harafanta kuma dubu uku da ɗari uku da biyu dubu uku da ɗari uku da biyu a wannan sura ta ƙunshi abubuwa guda biyu muhimmai abu na farko bayani na rahamar ubangiji subhanahu wata'ala wanda da shi ubangiji ya bude a cikin wannan sura kuma idan muka duba zamu ga tsakanin rahama da ishtiqaqatuha ya zo a cikin wannan sura kusan gurare goma sha shida misali kalmar rahama da Allah ya jingina ta zuwa gare shi ta zo a gurare hudu wacce ta farkon ta ita ce wacce a ran mai karanta mana yanzu zikru rahmati rabbika kaga rahama ce mudafa ila azzatil ilahiyya to irin wannan ta zo a wurin a wurare guda hudu sannan kuma sunan Allah ar-Rahman kuma ya zo su goma sha biyu idan ka buga za ka ga da ar-Rahmanu da ar-Rahmatu sun zo a cikin gurare goma sha shida a cikin wannan sura mai albarka saboda haka shi sa wasu malamai suke cewa surar daga cikin abubuwan da ta zo ta tallata ya kamata ka buɗe zuciyarka kuma don ka koya ka gane shine tana so ta tallata faɗi da yalwar rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala wata sifa ce ta kamala da cika wanda da rahamar ubangiji subhanahu wata'ala wannan duniya take gudana domin inuwar rahama ce ta sauka akan duniyar da a ce za a rage misqala zarra na harafa ubangiji daga wannan duniya to da al'amarin duniyar ya rinca da ya lalace sai abu na biyu kuma a cikin wannan sura mai albarka sifa ta biyu shine wato batun bautar Allah tsantsa sifa ta bautar Allah subhanahu wataala idan muka lura da kyau zamu ga inda ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta mutanansa da bauta zuwa gare shi tun daga farko aka fara da Maryamu alaiha salam kuma da Annabi Isa alaihi salam sannan kuma da annabi zakariya alaihi salam da annabi musa alaihi salam da annabi haruna alaihi salam da annabi isma'il alaihi salam da annabi idris alaihi salam kuma aka sifanta rabo annabawa duka don haka wannan sura tana kunshe da tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala da kuma girman sha'anin rububiyya ta Allah madaukakin sarki da kuma ƙara tabbatar da ranar da za a ci ribar bautar da aka yi wa Allah ita ce ranar tashin alkiyama kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya tsara rama kamar da ke cikin fatawa juz'i na goma sha biyar yayi talmini zuwa ga wani abu mai kama da haka wannan sura ta kunshi a kissoshi daban-daban daga ciki akwai kissar zakariya alaihi salam akwai kuma kissar maryam da da kissar haihuwar annabi isa da kuma kissar annabi ibrahim wani yanki na kissar annabi ibrahim da kuma dan bayani na wasu daga cikin annaba kamar yadda na faɗa annabi musa annabi harun annabi isma'il annabi idris sannan kuma da bayanin sakamakon masu takawa da kuma ukubar da Allah zai wa kafirai da kuma bude kofar tuba ga waɗanda suka saba wa Allah sannan kuma da fadar waɗansu nau'o'i na shubuhohi game da ko kuma shubuhohin da mushrikai suke tayarwa da kurar da suke tayarwa game da Qur'ani da kuma tashin alkiyama da kuma kaɗaitakar Allah to kuma Allah subhanahu wa ta'ala duka yayi musu raddi a cikin wannan sura a ciki akwai bayanin wasu daga cikin alamomi ko kuma abubuwan da za su faru a farfajiyar tashin alkiyama sai da ƙarshe kuma Allah madaukakin sarki ya cike wannan sura da bayanin tsantsar ƙaunarsa ga bayinsa da kuma irin abin da Allah subhanahu wataala ya tanada musu Allah madaukakin sarki ya bude ta da al-huruful muqatta'a yace bismillahir rahmanir rahim kaf أها يا عين صاد kamar da muka saba wa'annan harafai Allah ne kaɗai ya san me yake nufi da hakikanin fassara su wannan shine abin da yafi dacewa mu faɗa a kuma shine mafi kyawun abin da malamai suka faɗa game da fassarar wa'annan harafai an yi akwai bambance-bambance wajen ƙira'a su amma dai bambancin ƙira'a baya baya bambance ma'anar akwai wasu wanda suke yin imala akan ha'un din da ya'un din su kuma ragowar duka suna tabbatar da su ba tare da imala ba malaman wasu daga cikin malaman tafsirin ta'arradu lidalika wanda kuma su damu da ƙira'at ba ba sa mai da hankali akan wannan sai Allah madaukakin sarki yace zikru rahmati rabbika abdahu zakariya to lafazin zikiru malamai suka ce wannan khabarun ne li mubtada'in mahzufun taqdiruhu hadha abinda ke cikin wannan ayar ko kuma abinda ke cikin wannan surar da za a fara maka da shi to shine aka shafe saboda an san zaka gane وحذف ما يعلم وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما كما عند ابن مالك يقرأ في الفيا هذا wannan abin da za a karanta maka yanzu me shi zikiru rahmati rabbika ambatar rahmar ubangijinka ce ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala zai ambata maka irin tagomashi da yayi da rahama ga abdahu zakariya ga bawansa annabi zakariya alaihi salam to anan abinda masana malaman tafsiri suke faɗa cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai ambaci irin abin da yayi wa bawansa annabi zakariya na annabta da Allah ya bashi da kuma ya hore masa Allah ya karba addu'arsa bayan ya girma ya tsufa bai taba samun haihuwa ba Allah ya bashi haihuwa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya saka dan nasa ya zama annabi to ubangiji subhanahu wataala zai ambata maka ita wannan rahamar a cikin wannan aya dan haka zikiru din nan kamar da muka faɗa khabarun ne limustada'in a limustada'in mahzufun taqdiruhu hadha وهو مضاف رحمة إن شين مضاف إليه شيكما عبده سيدا مصدر ني منصوب مفعول ني منصوب بالمصدر صد مسد الخبر سيدا ما رحمة ديوا عبده باونسا زكريا وند سونان سكينه to shi zakariya ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Sulaiman jikokin annabi Sulaimanu ne ɗan Dawuda alaihi salam wanda nasabarsa tana cikewa ne zuwa ga annabi Yaqub wanda an ambace shi su takwas a cikin Alƙur'ani a cikin suratu Al-Imran lokacin da Allah ya bada labarin haihuwar Maryam alaiha salam sana a cikin suratul an'am da aka faɗi sunayen annabawa a cikin watilka hujjatuna sannan a cikin suratul maryam shi ma an ambace shi so biyu kuma yawanci an ambace shi akan ambace shi so biyu ne kamar ali imran so biyu a an'am so daya uku kenan a cikin suratul maryam so biyu biyar kenan sai kuma a cikin suratul anbiya'i an ambace shi so daya ya zama nawa kenan a cikin suratu ali imran so biyu a cikin al'am so daya biyar kenan ko a uku kenan a cikin maryama so biyu hudu biyar a cikin suratul anbiya so daya to ya zo a cikin alqur'ani so shida kenan so takwas afwan so takwas aka ambace shi a cikin alqur'ani wannan a cikin suratul maryam daga daga aya ta biyu ne har zuwa aya ta bakwai Allah subhanahu wataala duk ya ambace shi amma wasu daga cikin malamai kamar Ibn Ashur Allah ya kansa da rahama ya tafi akan cewa Zakariya din nan guda biyu ne akwai Zakariyan da aka ambata a cikin suratu suratul suratu Ali Imran akwai kuma Zakariyan da Ubangiji subhanahu wataala ya ambata a nan a cikin suratu Maryam wanda wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratul Maryam daban da wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratul Ali Imran wannan wanda yake cikin suratul Ali Imran a wanda yake cikin suratul Ali Imran shine wanda yake da littafi a cikin At-Taura wanda kuma yake a cikin suratul Maryam lam yarid dhikruhu fit Taura kamar yadda shi Ibn Ashur din ya faɗa to amma na ta kokarin in tattara dalilai da kuma hujjojinsa sai na gaskiya kalamun ne tsawilin kuma la fa'ila fi amma dai da yawa daga cikin malamai ba sa bambancewa illa dai jawabin ne da bayanin suratu maryam ta fi tattare maka kissar annabi zakariya din alaihi salam to shi zakariya matar da yake aure ita wannan matar ‘yar uwar mahaifiyar maryam ce Maryam alaihi salam tana da mahaifiya mahaifiyarta tana da ƴar uwa to ƴar uwan mahaifiyar Maryam ita ce matar Zakariya saboda haka lokacin da mahaifiyar Maryam take naƙudan Maryam alaihi salam a ta yi alƙawari cewa in ta haihu to duk yadda abin da ta haifa a cikin ta za ta bashi ya zama mai hidima ga masallaci to bata yi tunanin cewa mace za ta haifa ba sai ta fi sa ran namiji ne to sai ta zo ta haife ta mace da ta haife ta mace sai ake tunanin wanda zai rike ta wannan ya ce shi zai ɗauke ta wannan ya ce shi zai ɗauke ta wannan ya ce shi zai ɗauke ta to kasancewar zakariya yana auren ƴar uwar ita wannan mai jego sai aka zo aka yi ƙuri'a da ya kaɗa ƙuri'a sai ya zama ƙuri'arsa ta fito wa kafalaha sai ya karɓe ta ya ci gaba da rike ta to kuma sai ya ga abubuwa na ban al'ajabi a lokacin da yake rike da Maryam alaihi salam kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratu Ali Imran in ya je kai mata abinci sai zai tarar da abin da bai bai tunanin samun sa a gari ba ma sai zai tarar da shi a wajen Maryam to ganin irin abin da yake gani na arziki a wajen Maryam sai sha'awar ina ma dai shi ma Allah madaukakin sarki tunda ya tambaye ta ce mata ah ke ko baiwar Allah anna laki ya daga ina kike samun wannan sai Allah ne yake bani kasar Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ba tare da sai an sai ka sha wahala ba kawai Allah ya ga dama sai ya saukar da abu to shine sai shi ma ya daga hannu ya roki Allah to shine anan Allah madaukakin sarki yake maimaita mana labarin yace zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan qur'ani da muke maka wahayinsa a yanzu a cikin wayannan ayoyi kissa ce ubangiji yake kissanta maka ta rahmar da ubangijinka yayi wa bawansa zakariya alaihi salam shi annabi zakariya a wato mutum ne mai neman na kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a cikin hadisin muslim hadisin abu hurairah wanda muslim ya rawaito yake cewa kana zakariya unajjaran annabi zakariya ya kasance katinta ne yana sana'ar katako wa kana ya'malu min sun'i yadihi aikin da yake yi da shi yake siyar da iyalansa iz nada rabbahu nidaan khafiya lokacin da ya roki Allah ya kira ubangiji kira na addu'a a koye ba tare da ya kwada kiran a cikin a gaban mutane inda mutane suke ba me yasa ya boye kiran malamai suka ce abin da yasa saboda ya manyanta ya kai shekarun da wanda duk ya kai wannan shekarun baka masa tunanin haihuwa shi kuma ya ga ya mace wacce take wa Allah da'a kuma Allah ya saukar da sakamako ya fara saukar da sakamakon da'ar akan ta tun a duniya to shi ma yana sha'awar ba shi da wani magaji a cikin zurriyarsa wanda zai gaji nagartarsa kuma ya san halin banu Isra'ila yana son Allah ya bashi da'a to don haka sai ya ɓuye ya roƙi Allah don kar ya roƙa a gaban mutane su zarge shi wanda kuma wannan min al-awarid al-bashariyya tsoron kan mutane su ce ba koyaushe ne yake zama musulmin ba akwai lokacin da zai zama ma yin hakan ma shine maslahar mutum wasu malaman suka ce wannan shine dalilin da isa ya ɓuya bai fito ya gaya wa mutane cewa ya roƙi Allah ba to amma duka annabawa a fili suke roƙonsu ne ai duka yawancin annaba ba a gaban mutane suke addu'a ba sai dai a bada labari sai su ba san malaman suke cewa gaskiya wannan kaman ya dan yi nisa kaɗan to sai wasu kuma suka ce a'a saboda tsabagen ikhlasi ne dan haka shi yasa ya buya ya samu lokacin da ba kowa ne zai ji shi ba ma sai Allah madaukakin sarki kuma wannan shine yafi dacewa da mumini ma tukuna kafin ma a zo kan magana annabawa inda su ne shugabannin muminai baki daya kuma ko kai in zaka yi addu'a addu'ar da zaka yi an zahari ghaib ta fi saurin tafiya da karbuwa ba a so in zaka yi addu'a ka dinga daga murya ka inde ba larurar daga murya ce ta kama ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana cikin tafiya sai ya ji sahabban sa suna ta suna ta daga murya suna addu'a ana dawowa daga mash'arul haram manzo Allah sai ya ce irbi'u ala anfusikum irbi'u ala anfusikum ku sassauta wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala abkam wannan addu'ar da kuke wanda kuke roƙa fa ba kurma bane ba daidai bane innakum tad'una as-sami' al-basir wanda kuke kira yana jin ku yasma'u dabiban namlati sawda'a fi laylatin zalma'a fawqa sakhratin samma'a wa hiya tamshi Allah yana jin taki takun baƙar tururuwa wacce take tattaki a cikin duhun dare akan kurman dutse tana tafiya tana hada abincinta kuma yana ganinta sudaka wanda kuke kira yana jin ku yana ganin shi yasa ba za su kamar da kace sunan Abi Dawud yaji wa'ansu suna daga muryarsu suna ta zikiri suna ta addu'a a cikin masallaci ba za su ma ya hana su saboda kar su takurawa na kusa da su shi yasa ko sallah ce an fi son sallar dare manzo Allah sama yake cewa mafificiyar sallah bayan ta farilla ita ce sallar dare abinda yasa saboda Allah ya faɗa a cikin suratul muzammil yake cewa inna nashi'atal layl inna nashi'atal layli ashadd waqa'an inna nashi'atal layli ashaddu waqa'an wa aqwamu qila tashin da mutum zai yi nashi atan laili a wannan yankin daren hiya ashaddu wata'an ita ce ma tafi dacewa da abin da kake faɗa da kuma abin da bakinka yake faɗa da kuma abin da zuciyarka take take tunanowa wa kuwa mukila kuma magana ta kama ta fi miƙewa to kuma wannan ya fi kusantar da kai zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala to shi yasa Allah ya ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya iz nada rabbahu nidaan khafiya lokacin da ya kira ubangijinsa نداء خفيا وتكرى أقوي قال سيتا يا رب إني وهن العظم مني يا أبنجدنا إني وهن العظم مني لليك أشينا وهن يا يروني إني وهن العظم مني لليك أشنا بيكي جكينا يا يروني wannan kinaya ake ce masa da larabci kinaya ce an zahabi quwwatihi wa wa da'fi jismihi kuma har yanzu ya zallu usluban qur'aniyan in kana so ka ce nayi rauni ka ce wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban sannan kuma ar-ra'su kaina ishta'ala ya kunna shaiban wani haske na furfura yadda ka san a da furfura a kashe take kamar wata ala ce wacce kamar misali fitilar lantarki da muke sani ko kuma kamar misali garwashi ne gawayi ne idan idan aka zo aka aje gawayi a haka ai kaga baki ne shi ko to amma idan aka dauko abun wuta aka sa masa aka kyasta masa shikenan sai kaga bau yayi ja to wannan shi ba usulubi ne na alqur'ani wanda kamar yadda idan aka kunna aka kyasta wuta a cikin garwashi yanzu yanzu nan za a ga garwashin ya haɗe ya haɗe gawayin gaba ɗaya ya zama jajawur ko to haka zalika shi ma lokacin da girma ya zo a sai furfura ta fara kaman kai ya kunno furfuran ne dama tana ciki kashe ta asai amma ana kyasta ta sai kaga ta zo ta mamaye ko ina washta ala ra'su shayban ga kaina nan ya kunno furfura to wannan lafazin da ya faɗa ya zama lafazi wanda yake mai ban kayan da har zuwa yanzu kuma ana amfani da shi wanda ya karanta ibn durayd zai ga ibn durayd ya yayi tanaf da wannan usulubin na alqur'ani a farko farkon maksura yana cewa washta'ala al-mubyad fi muswaddatin misl ishti'al an-nar fi jamr al-ghaba fi jazl al-ghaba yace kuma washta'ala al-mubyad fi muswaddatin sannan al-mubyad farin farin abin nan ishta'ala ya kunnu fi muswaddatin a cikin bakin kai farar furfura ta kunnu akan bakin kai mislashti'alin nari kamar yadda ka san wuta tana kyantuwa ta kunnu fi jazlil ghaza wato a a wato a garwashi wanda aka yi shi da itan kirya ko na aduwa kaga da an kunna wuta shikenan sai wutar ta mamaye itan sai kaga ya koma garwashi jajawur to shi ma haka kanye abinda annabi zakariya yake cewa anan shine ya ubangiji na tsufa jikina yayi rauni to anan zakariya yana ba ubangiji labari ne amma ubangiji ya ci shi sani ai to irin wannan labarin ana yin sa ne li izhari dha'f domin bayyanar da rauninka kamar da na faɗa muku labari ko dai ka yi shi don ka sanar da wanda kake gayawa abin da bai sani ba kamar yanzu in zo in ce goban Allah ya kai mu karfe kaza za mu fara karatu rana kaza za mu rufe karatu kun ga wannan ina sanar da ku ne abin da ku sani ko kuma ya zanto a'a kun sani amma ina so in tabbatar muku da cewa abin da kuka sani dinnan nima na san shi sai in ba ku labari kamar yanzu in ce muku a wannan masallaci wannan ku da nake gaya wa ku 'yan Sokoto kuma 'yan Izala a Sokoto wannan masallacin na sabana ban fa masallaci ne na jama'at izatul bid'a wai ka mutu sunna ai haka dai ko ni ma na sani daga Kano balata da wanda yake dan Sokoto kaga wannan ina gaya muku ne don ku fahimci cewa ni ma na sani to sannan kuma wani lokacin labari yakan fita daga wannan tsarin yakan zo saboda ka bada labari ba wai dan ba a sani ba dan ka ƙara kururuta rauninka to shine yana ga ubangiji ne a siga ta addu'a da nuna cewa yana da rauni saboda a karɓa addu'arsa washta'ala ar-ra'su shayban walam akun sannan ya ubangiji ban taba kasancewa shaqiyan marashin rabu bi du'aika wajen wajen roƙonka ba in dai na roƙe ka Allah kana amsawa to Allah kuma yana son haka in har zaka yi wa Allah kirari ka yabe shi bima huwa ahluhu da abin da shi din haka yake to wallahi za ka yi saurin ganin amsa ya Allah kai ne kake yin kaza kai min Allah tunda nake zuwa wurinka baka taba mai ni ba komai ba to gani na sake zuwa Allah abinda aka saba yi min din nan dai amin washta'ala ra'su shayba walam akun walam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i sannan ya ubangiji na inni khiftu al-mawaliya ni ina jin tsoron magadana min wara'i da zan mutu in bari ai min khalfi kenan ko ko min ba'di bayan mutuwata kamar yadda muka ce wara'a tana zuwa da ma'ana ba'd wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran sannan ubangiji matata dai bakarariya ce ba ta haihuwa juya ce juya kuma ana samunta a cikin dabbobi a cikin mutane ko bakarare bakarare namiji bakarariya mace ko bakarara amma akan cewa mace ma juya isti'aratan to matata ba ta haihuwa to Allah tare da waɗannan mustahilatun fa habli min ladunka waliyan Allah ka bani magaji min ladunka daga wajenka yarisuni wanda zai gaje ni wa yarisu min ali aqub kuma yayi gadan waɗanda kai wa arziki a cikin zuriyar annabi yaqub waj'alhu rabbi sannan na san zaka bani ya ubangiji in ka bani ya ubangiji na ka sanya shi ya zama radiyan yardajje ne a wajenka to anan annabi zakariya ya roki Allah ya bashi da kuma ya ga ya masa ci ya ƙara jaddadawa a gaban ubangiji cewa ya tsufa kuma ya faɗi cewa inni khiftul mawali min warai al mawali nan jam'u maula ne shi kuma a maula abin da yake nufi shine majibincin lamarinka ko masoyinka to amma akan ce mawali ana nufin ƴan uwan ƴaƴan baffanninka misali mahaifinka ɗan uwan mahaifinka yayansa ko ƙaninsa to ƴaƴansa sukan iya zama mawali naka kamar yadda wannan yake cewa mahalan bani ammina mahalan mawalina la tambushu bainana ma kana madfuna la tatma'u an tuhinuna wa nukrimakum wa an nakuffa al'adha wa an nakuffa al'adha ankum wa takfuna Allah ya'lamu anna la nuhibbukum wa la nalumukum alla tuhibbuna كل مجد محق له في بغض صاحبه إنا بفضل الله نقلوكم وتقلونا يتي مهلا بني عمنا ku bi a hankali ku bi a sanniya ku ƴaƴan baffanninmu mahalan mawalina ku bi a sanniya ku mawalinmu kaga mawali ai banu amina kenan ko la tambushu bainana ma kana madfuna karfa ku tono abin da yake binne tsakaninmu na gaba la tatma'u an tuhinuna wa nukrimakum kar ku taba tsammanin za ku kaskantar da mu ko mu girmama ku wa an takufful wa an nakufful adha nakuffal adha ankum wa takfuna kuma kar ku yi tunanin wai akwai ranar da za mu takaita cutar da ku mu ba mu taba zaton akwai ranar da za ku daina cutar da mu ba Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum Allah ma ya san mu ba ma san ku wala nalumukum Allah tuhibbuna kuma kuma ba ma zargin wai me yasa ba ku san mu kullum muhiqqul lahu fi bughd sahibihi da mu da ku kowa kiyayyar da yake wa abokin karawarsa fa ya dace yayi ta ne inna bi fadlillahi naqlukum wa taqluna mukan dawa muna kin ku ne da falala ta Allah kuma mun san kuna kin mu ne da falala ta Allah abagen dawa kenan ta ta abuna ul umuma to mahallin shahidi anan shine mawali tana zuwa da ma'anar abuna ul umuma to shi zakariya alaihi salam yana da abuna ul umuma kuma yana jin tsoron idan ya mutu to watakila abin da za su yi ba shi kenan ba to anan da yace fa habli min ladunka waliyan yarithuni ya gaje ni wani irin gado a da yawa daga cikin malaman tafsiri sun karkata akan cewa gadon da annabi zakariya yake nufi anan shine gado na nagarta da kuma gado na annabta kamar yana roƙawa kamar yana roƙawa ɗansa ne Allah subhanahu wataala ya bashi annabta amma ba gado ne na ya gaji abubuwan da zai mutu ya bari ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa nahnu ma'sharal anbiya'i la nurat mu annabawa ba a gadar mu ma tarakna ku sadaqa to abinda muka bari sadaka ne zaka yarisuni wa yarisu min ali yaqub shi yasa ba abin da yake ƙara tabbatar da cewa gadan na annabta ne gashi ya ce wa yarisu min ali yaqub kuma yayi gado na annabtar da ta fito daga cikin zuriyar annabi yaqub wata alhu radiya rabbi radiya kuma ya ubangiji ka sanya shi ya zama yardajje a gare ka ya zakariya ya zakariya inna mubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl sabiyya
نعم قال رب أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا نعم Allah subhanahu wataala ya ce ya Zakariya sai ubangiji ya kira annabi Zakariya ya ce to ya Zakariya bayan ya gama wannan addu'a inna nubashshiruka bi ghulamin to hakika muna maka albishir bi ghulamin da samun da ismuhu Yahaya mun sa masa suna Yahaya wannan Yahaya da larabci tafa'ul ne ne ya ci gaba da rayuwa to gashi kuma annabi Yahaya ya rasu yana matashi ko aure bai ba domin ya taso shi da annabi Yusuf alaihi salam alaihi salam ya taso shi da annabi Isa alaihi alaihi salam annabi Isa yana a matsayin da auren annabi Yahaya saboda annabi Zakariya alaihi salam ko kuma yana a matsayin yaya a gurin annabi Yahaya saboda wacce ta haifi Yahaya ƴar uwar Maryam ce shi yasa manzo sama da ya da yaje sama ta biyu sai ya ga annabi Zakariya da annabi Yahaya duka a a Mi'raji sai ya gansu a sama ta biyu tare sai ce sai ya gansu ibna khala ƴaƴan wato ƴaƴan ƴan uwa ƴaƴan mata suke shine ibna khala kenan da mahaifiyar annabi Isa da mahaifiyar annabi Yahya ƴan uwa ne kuma irin wannan sunan Larabawa sukan saka wa mutum suna da sunan ya gaji sunan to sai zama shi gadan sunan rayuwa ta nagarta amma zaka iya sa masa Yahaya din kuma ya mutu kamar yadda wani ke cewa sammaituhu Yahya li Yahya wa lam yakun ila radd amri Allah fihi sabilu yace na sa wa dana suna Yahaya dan ya samu rayuwa mai tsayi amma kuma sai ya kasa da lamarin Allah ya zo bai samu wata hanya da zai iya tunkuɗe yanayin al'amarin Ubangijin ba dole dai haka ya mutu. To annabi haya alaihi salam ɗan gidan annabi Zakariya alaihi salam ya ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah a lokacin annabi Isa yana da karancin shekaru. Annabi Isa yana tare da shi lokacin da aka yanka annabi haya aka kashe shi. An yanka annabi Zakariya an kuma kashe annabi haya. ana kashe annabi ya shi kuma annabi isa ya tashi ya fara kira zuwa ga addinin Allah to sai Allah subhanahu wataala yake cewa ismuhu yahya sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu kafin mu sa masa wannan sunan ba mu taɓa sanya masa saniyan wani mai suna da yanayin kamanceceniya irinsa ba a Muhammad al-Amin al-Shankiti Allah ya ji rama a cikin Abwaul Bayan yake cewa anan ubangiji subhanahu wata'ala yayi mana bayanin cewa kai tsaye ya kirawo annabi zakariya amma a cikin wata surar kamar suratu ali imran mala'iku yasa suka kirawo shi yasa Allah ya ce fanadul ful mala'ika Allah ya ce fanadatul mala'ikatu sai mala'iku suka kirawo annabi Yahaya annabi Zakariya wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi a lokacin ya tsaya tsayin daka yana sallah fil mihrabi a saman gini al mihrab shine al ulliya kenan su kuma sun saba in za su bauta wa Allah nan suke zuwa su bauta Allah ba wai mihrabi irin wanda ake yi yanzu a masallaci ba wanda ake a cikin masallaci wannan kuma daban wani abu ne daga baya aka kirkiro shi ake yin sa bal ma wasu daga cikin malamai sun yi inkarin sa kamar yadda Suyuti Allah ya kansa da rahama ya wallafa littafi guda ma da yake nuna cewa bid'a ne yin mihrabi dan liman ya shiga ciki ya zama yayi daban da inda mutane suke ya sa masa tanbihul arif bi bayani bid'atil mahari to fil ulliya ke abin da ka tabbatar baka da cewa ulliya ake nufi martafa min al bina'i shine ita kanta Maryam din kullama da kala alaiha zakariya al-mihraba shi ma aka ce kaga al-mihraba din shine inda take a sama ba wai ana nufin wurin da liman yake shiga ya sallah ba dan wani yana hararowa a zuciyarsa kamar inda liman yake shiga ne alhamdulillah yanzu ahli suna sun fara wayewa in za su yi masallaci suna tsayawa su kula da ka'idojin ginin masallaci in an tashi wannan wurin sai a yi shi musamman masallacin juma'a sai ya zama wani wuri ne da za a dinga aje minbari za a dinga ajiye abubuwa za a dinga shigowa ta wurin sai ya zama ba a ware shi saboda wata ibada ta musamman ba sabanin wasu za ga ba a da wata bukata sai dai liman din kawai ya shige kuruf cikin sa wani wani ma saboda tsabagen wuce gora iri sai ka nemi liman din karasa yana san cikin mihrabi alhamdulillah yanzu an fara gane irin wannan kuma architecture din mu ana ƙara fahimtar da su addini musamman musulmai suna ƙara gane me ya kamata a yi a wajen ginin masallaci me ya kamata me me bai kamata a yi ba so shi kansa ginin direction din nasa da komai mun faɗa a tafsirinmu na baya lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa Haruna an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qibla shi kansa gidan ma yadda zaka yi direction ɗinsa ga yadda tsarin musulunci ya zo da shi da tsarin yadda za a to Allah subhanahu wataala ke cewa lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu sanya masa wani mai kama da shi ba to na'am sai Allah ya ce قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا qala sai ubangiji subhanahu ta'ala yace sai zakariya yace rabbi anna yakunu li gulam ya ubangiji yaya za a yi a ce ina da da wa wa kanat imra'ati aqira kuma alhali matata ta kasance ba ta haihuwa bakarariya ce kaga fa lokacin da yake ga ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya faɗi cewa matarsa bakarariya ce ba ta haihuwa to amma yana so ya samu abin da zai ƙara kwantar masa da hankali ko kuma ya yi tambaya ne tambaya wacce take da mamaki a cikin al'amarin wa kana timra'ati aqira ga matata nan bakarariya ce ta yi iya shekarunta da ya kamata ta yi na haihuwa ba ta haihuwa ba wa qad balagtu min al-kibri sannan nima kuma na isa min al-kibri na girman shekaru itiyan wato na kai ƙarshe asali a lafazin itiyun ko utiyun kamar yadda yake a ƙira'a ƙira'ar jumhur utiyun kamar kara ne ko kuma ice ne ya kai tsaikonsa har ya bushe to idza yadda sai a ce akal udu idza ya bisa wato ya kai inda har ya bushe to shi ne sai sai sai ake magana ake ake sanya shi da ma'anar wato hanna kai lokacin da in dai magana haihuwa ce irina ya daina haihuwa wa qad balagtu min al-kibari itiyan ko utiyan hakika na kai min al-kibari na girman shekaru itiyan hanna kasusuwa na sun kekashe duk wani abu da zai iya sawa in haihu a jikina ya riga ya tafi sai Allah ya ce ni قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Kala sai Ubangiji ya ce, Kazalika kala rabbuka, kamar yadda aka faɗa makan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ma'ana yadda ka ga matan nan taka ba ta haihuwa, gashi kuma kai ɗin ka kai shekarun da ka bushe ka kashe ma ba za ka iya haihuwa ba to kazalika kamar hakan qala rabbuka ubangiji yace zai baka da huwa alaihi huwa alai huwa alayya hayyinun ni a wajena abu ne mai sauki in samar da da a cikin tsatsan da al'adance wannan tsatsan ya daina haihuwa kuma in shigar da shi cikin mahaifar da ta kai shekarun da ta ba za ta haihu ba kuma in sa dan a ciki huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu ka lura ka gani mana na fa haife na na halicce ka min qablu tintintini walam taku shay'a a lokacin babu kai to ni na samar da kai din na halicce ka kuma ni nake da ikon da zan samar da dan danka a yanayin da a zahirin al'ada ba a cika samar da ba a taba samar da da haka ba na'am
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال sai ce rabbi ja'alli aya to Allah tunda haka ne a sanya min wata alama da zan gane cewa matar tawa za ta dau ciki tunda yanzu dai ban san ya zan yi in gane ba qala sai ubangiji ya ce ayatuka alamaka da aka baka Allah tukalliman nasa salasa layali sawiyan to zaka ga ka kasa yi wa mutane magana kwanaki uku darare uku a jere ko ka so kai magana ma ba za ka iya ba a cikin suratu al imran kuma Allah subhanahu wataala ce illa ramza sai dai ka dinga musu alama irin yadda kurame suke yin magana amma za ka so kai magana amma kuma ba za ka iya ba na'am fa kharaja ala fakaraja ala qaumihi sai annabi zakariya ya fito wajen mutanansa bani isra'ila min al-mihraj daga can sama inda yake bautawa Allah yana kokarin yayi musu bushara da cewa Allah yayi masa albishir din cewa zai samu da fa auha ilaihim to sai da ba zai iya magana ba sai yayi musu nuni ta hanyar da za su iya ganewa an sabbihu yake ce musu sabbihu wato ku ci gaba da bautar Allah ta hanyar tasbihi ko sallah bukuratan a farkon yini wa ashiya da kuma a ƙarshen yini ibn jarir yake cewa wa qad yajuzu fi hadha al-mawdi' an yakuna anadi at-tasbih alladhi huwa dhikrullah fa yakunu amarahum bil faragh li dhikrillah fi tarafay an-nahari wa yajuzu an yakuna anadihi as-salah kamar da muka faɗa cewa ko dai ya zama tasbihi yake nufi ko kuma ya zanto yana nufin ma fi sallah to an sabbihu bukuratan wa ashiya ku ci gaba da yin tasbihi ko kuma ku ci gaba da yin sallah bukuratan a farkon yini wa ashiya da kuma ƙarshen yini domin nuna godiya ga Allah subhanahu wataala to wannan shine matakin farko na kissar annabi zakariya da annabi yahya da Allah madaukakin sarki ya alƙawari ga annabi zakariya zai bashi annabi yahya zamu dakata anan saboda lokaci yayi sai goban Allah ya kai mu za mu ci gaba da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana tambayar da aka aiko cewa me nisabin zinare da mata suke siya ko ake sai musu suke adanawa domin kwalliya da sauransu to magana mafi inganci shine akwai maganganun malamai guda biyu amma maganar da tafi inganci shine babu zakka a cikin kayan ado da mata suka siya ko aka sai musu domin ado ba da sunan kasuwanci a siyar a ciri ba in da sunan kasuwanci ne a siyar a ciri ba to wannan in ya kai nisabi ana fitar da zakka zalla sama ce fi riqati rubu'ul ushr wa fi mi'atay dirhami arba'atu darahim to amma in dai na kwalliya ne da ado babu zakka a ciki Allah ya sa mu dace a yau 17 ga watan Ramadan ana sanar da cewa an samu turaman atamfu turaman atamfa 20 domin tufatar da marayu daga alhaji mai akwai jaredi ko jare eh jare jare namu ne kenan eh daga ji ka san sunan fulani azan ko fulani akwai kyauta Allah su ya tsawala ko dai mutanen su dan kila ne bare bare ta Allah ya saka da alkhairi sannan kuma a zagayen da ƴan uwa ƴan agaji suke yi a harabar sabana da kuma unguwar rogo su kuma sun samar da naira dubu bakwai da ɗari biyu a jiya ke zuwa daren jiya kenan zuwa dare da jiya da daddare sha shida ga watan ramadan muna fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين